ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan safiya ta 18 ga watan Ramadan. Hijirar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wadda ya daidai da 18 ga watan uku shekara 2025 miladiya. Shigaba da tafsirinmu da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka a kuma wannan markazi na mai albarka markazul imami dani da tafizul Qur'ani wa ulumi. da ke nan biya okwatas cikin garin azare jihar bauchi najeriya sannan muna karatu cikin tafsiri mai suna ta isir rahman fi ikhtisar tafsiri muhi sunnat al-bagawi musamman ma'alim tanzil na al-abdul faqir ghafarallahu lahu wa liwalidai jiya mun karanta aya ta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman da kuma wato ainihin ayoyi biyu da suke bayanta ko ayoyi uku wannan aya kamar yadda muka faɗa daga cikin fa'idarta shine duk wanda bai yi sharar masallaci ba zai ta kasuwa yahudawa ne allah ta'ala ya ce da su idan annabi ma'usassan ya zo su gaskata shi su imani da shi an gane amma lokacin da ya zo maimakon su gaskata shi sai suka mi sai suka buge da kuma tsafi da sihiri an gane to shi yasa muka ce duk lokacin da shari'ar Allah ta zo maka ka ki ka bi ta to ba za ka zauna shiru ba sai ka samu abin yi ko yanzu kamar Allah ta'ala shar'anta mana aure wani sai ya ce aure akwai ɗawainiya sai ya ƙi mi sai kuma ka ga ya buge da wata ɗawainiya ta banza an gane ko ya ce maka shi ba zai haihu ba ku je kalli kasashen turawa sai su ce 'ya'ya ɗawainiya ne ba za su haifi 'ya'ya ba amma sai kaga suna da karen da yake cin fiye da kudin da 'ya'ya za su ci ko wata kyanwa don haka in dai ba za ka yi bi shari'ar Allah ba to ko ba za ka zauna shiru ba idan ba za ka bi shari'ar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ba za ka zauna ba shiru ba kun ga maimakon yan ɗariƙu su zo su bi shari'ar annabi sassan su karantar da mutane sunna da suka ƙi sai suke koyar da mutane wani abin da ba sunnar annabi ba abin da in sun kantar ba za su samu lada ba maimakon zikirin annabi ya ce kai zikirin safiya da maraice adadi kaza adadi kaza suka kisi wannan sai suka hau kan wani zikirin da annabi bai koyar ba kuma ya fi wahala gane ya fi wahala na annabi sauki ne da shi in annabi ya zo muku da abu mai sauki yake zuwa da shi an gane to amma in wani ne ya dora ka sai ka ga abin akwai wahala akwai tsanani da ƙarshe sai ya sa maka kyamar addinin musulunci amma addini in ka bi shi yadda shari'a ta zo da shi kullum zai na ƙara sa maka shauƙin addini ne za ka ku riƙe wannan ƙa'idar in dai ba za ka bi shari'a ba to wai ka zauna shiru ba zai yi ba sai ka bi wani abu na bata to haka yahudawa da suka ƙi su imani da annabi sallallahu sai suka buge da abin da shaidanu suke karantawa akan cewa annabi sulaiman da, da sihiri ya mulki duniya su ma kuma sai suka buge da sihiri ƙarƙashin wannan muka ce sihiri gaskiya ne akwai shi amma baya samun mutum sai Allah ya riga ya kaddara zai zai same ka to amma an yi annabi sihiri kuma ya kama shi wannan kuma raddi ne ga waɗanda suka ce babu wani abu sihiri ko kuma ƙarya ne ma sihiri bai kama annabi ba gane a annabi dan adam ne mutum ne kamar mu an gane to don haka in abun da ake wa mutane to shi ma yana iya mi yana iya samun sa shi yasa annabi ya ce ne mutum ne irin ku ina ciyan da kuke ci an gane kuwa wannan kenan sannan mun ce daga cikin hanyoyi da mutum zai biya kare kansa daga sihiri akwai rike suratul baqara rike ta nan karanta ta haddace ta sanin ma'anoninta aiki da ita sai mutum ya samu kariya haka ayatul kursi yawa duka da kula uzai kul huwa falaki nasi da zikirin safiya da maraice waɗannan duk su ne haka in warware sihirin ne ma za an yi mutum waɗannan roƙa na alkur'ani annabi da aka masa sihiri me ya rike Allah ya warkar da shi waɗannan kula uzan ne an gane kuwa kul huwa falaki me da nasu da kuma yawan addu'a annabi ya ringa addu'a har Allah ya warkar da shi don haka ba kyau warware sihiri da sihiri yau ba kyau warware sihiri da sihiri idan an yi wa mutum tsafi a ce to a je wajen bokan da ya yi tsafin ko kuma a je wani tsafin ya warware ko kuma a je mai wajen wani boka na daban a ce za a warware wannan a a koma zuwa ga Allah ta hanyar addu'o'i ta hanyar kananta alkur'ani sai a samu waraka da izinin Allah saboda Allah shine wanda waraka take hannunsa an gane yau kuma wallahi mun ga waɗanda aka yi musu sihirin suka koma ga Allah ta hanyar addu'a kuma Allah ya ya warkar da su wallahi mun gan su da don haka kar wani ya ce ya ce addu'a ba ta aiki da Allah abin da ya faru a Maiduguri addu'ar wani wali ne a rama ko an ce wannan ambaliyar da ta cinye kusan garin ai wasu da yawa sun warke mahaukata da yawa ko an ce sun warke la'alla to wani ne aka masirin yan uwansu suka zauna ko shi kake ta addu'a sai Allah ya amsa addu'ar ya turo ga hanyar da addu'a za ta warware sai wasu sun mutu gane sai aka turo wannan ruwan layu da yawa suka babban kadu sihiri da yawa ya warware kun ga an samu waraka wannan kuma zai iya zama wanne ya addu'a da don haka kenan hanyoyi in kai wai ta'addu'an shi Allah shi ya san ta hanyar da zai bi mi ya warware da wannan kun ga annabi san da ya ta'addu'a a mafarki Allah ya nuna masa cewar a guri kaza wani shi ya je kukulla ya bubbune annabi ya sa aka je rijiyar labid ibn al-asim al-yahudi shi ya yi sihirin annabi ya sa aka je rijiyar aka tono aka warware sihirin shi kenan annabi sallallahu alaihi ya miƙe haka akwai sihiri amma warware shi koma zuwa ga Allah ta hanyar addu'a ta hanyar zikirori Allah ya tsare mu daga shirin masharanta sannan ayat ta ƙarshe da muka karanta Allah yana faɗa mu daga cikin siffofi na Yahuda da ma mushrikai shine yanda ba su so Allah ya saukar mana wani abu da zai zama mai amfani a gare mu wani alkhairi sun tsana haka ma yawaddu alladhina kafaru min ahli kitab wal mushrikin ayu nazara alaikum min khairin min rabbikum shi yasa annabtar da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma wannan abin ya bakanta musu rai yana daga cikin dalilin da ya sa masu kaƙi su imani da shi don haka kai ma karka siffanta da siffar Allah ya ba wani alkhairi kana jin me karka ba ruwanka kawai ka roki Allah ya baka daga falalarsa an gane wasu Allah min fadli yau ku roki Allah daga falalarsa in kaga wani cikin alkhairi kana so kuɗi ne ina kaga wasu kwana wanda za ka yi banda kai ka faɗa wa Allah shawar Allah ne wa matsala ta kuɗi ce wallahi sai ya baka ni ban ga abin da ma Allah da bai damu da shi ba irin kuɗi sai ya baka rana ɗaya ba Allah kuɗi bai dame shi ba kuma gashi daga taskokinsa sai ya baka da haka ba a hidima ce ta hasada ba hidima ce ta jin haushi ba hidima ce ta kawai ka roƙi Allah kai ma ya mi ya baka yau kuma in ya tashi baka rana ɗaya ne Allah ta'ala ya rufa mana asiri yau za mu tashi amanan sak min ayatin wannan ma aya raddi ce da yahudawa nan ma suna inkarin annasku wanda kuma akwai a littafinsu an gane sai Allah ta'ala yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله تعالى يكي شوى ما ننسخ من آية أو ننسها to ba za ba za mu shafe wata aya ba ko mu mantar da kai ita a zuciyarka na'ti bi khairin minha aw mithliha to za mu zo da abin da ya fi ta alkhairi ko kwatankwacinta alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir shin baka san Allah mai iko ne akan komi ba alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard shin baka san Allah shike da mulkin samai da kasai ba wa ma lakum min dunillahi min wali wala nasir sannan ba ku da mataimaki ko majibinci koma bayan Allah am turiduna an tas'alu rasulakum ko so kuke ku tambayi manzanku kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi annabi Musa kafin ku wa man yatabaddal al-kufra bil imani duk wanda ya musanya kafirci da wato maimakon imani faqad dalla sawa as-sabil hakika ya tabe wato ainihin adoran tafarki wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara to da yawa daga cikin mazuwa littafi sun yi fatan ina masu meshe da ku bayan kun yi imani kafirai hasadan domin hasada min indi anfusihim daga wajensu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan abin da ya bayyana musu na gaskiya fa'fu ku kawar da kai wasfahu ku ya wato fa'fu ku yafiya wasfahu ku kawar da kai hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai qawluhu azza wa jal fadan Allah magwayi madaukaki manan sakh min ayatin aw nusiha to ba mu shafewa wata aya ko mu mantar da ko mu kyale ta wato ainihin a zuciyarka ba mu shafe ta ba wadhalika anna al-mushrikeena qalu yanda sha'ani yake mushrikai sun ce inna muhammadan ya ma ya'muru ashabahu bi amrin thumma yanhahu anhu wa ya'muruhum bi khilafi ma yaquluhu illa min tilqa'i nafsi suka ce Muhammadu baya umartan sahabbansa da wani al'amari sannan ya hane su daga barin al'amari ko ya umarce su da sabanin abin da shi yake faɗa face wani abin daga kansa ne ba daga Allah bane suna ga in daga Allah ne ta yaya yau za a ce kaza gobe a ce kaza wannan kuma ƙarya suke duk littattafai ma da suka gabata littattafan da Allah ya saukar akwai annasku akwai annasikh wal mansukh an gane don haka raddi ne gare su shu musulkai da ma yahudawa da suke inkarin wannan annasku an gane wannan kuma kabar yadda jiya na faɗa mana mun zauna a wannan gabar ma da professors a bangaren qur'ani suna inkarin annasku an gane don haka zaka iya zuwa fita karatu kasan waje wajen larabawa amma akwai wani abu na mustashikun da ya shige su wani abubuwa na gurbata addini da aka shishigar da su aƙidun yahudawa naka sai ka ga ana cusa maka kyamar abin da addinin ka ne naka akwai a addinin mu yawwa akwai annasku da farko in mace ta mutu iddar ta shekara ɗaya ne haulai ne kan wannan wannan wallazi ne wannan yutawfuna minkum yadharuna azwaja wasiyatan li azwaji matan ila al-hawli ghayra إخراج ده جماعة الله يسوكي تشور والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وأكوي آيون ده أكي غاسونا تلاوة سلطانانا أما أن دوكي مي hukuncin su akwai wanda kuma ake dauke wannan tilawa su a bar me kamar ash-shaykh wa shaykha idza zana ya farjumuhuma albatta da tsoho da tsohuwa in sun yi zina ku jefe su har su mutu har sai sun mutu kun ga wannan babu ayar yanzu amma hukuncin ta me yana na wanda ya taba zina ko ta taba ta yi zina kai yayi zina sun taba aure za a limi jeshi na haka akwai alittafai ma da suka gabata hukunci da yawa har a shari'o'i da suka gabata kuma farko ai da annabi adam yana iya me hada ƴaƴansa su aure me juna daga ba an shafe wannan an gane sannan annabi ibrahim an umarce shi da yanka ɗansa daga ba aka me aka soke shi da haka ibn kashi a tafsirin sa yayi bayani mai kyau dangane da wanda yake mai inkarin annasko amma yanzu ma na ce muku za ka iya ji gobe ne wani ya zo yana inkarin sa shi yasa wani abin nake muku bayani kar gobe ka ji wani yayi inkari ka ji abin sabo an gane saboda duk waɗannan shubohi da ake kawo su yanzu irin su Dr. Sani kan ma kawai jin mutum suke sun san ka kawo shigo hayo kafin kai shekara 500 fiye ma wani yayi irin ta an gane shi yasa irin su rijiyar ilimi rijiyar lemu ko sai dai ji ka da dama an yi an yi shigo har kuma an yi raddi a kanta ba wai sabon abu ne da haka waɗannan batattun mutanen da za ku ji yanzu suna maganar ba fa sabuwa ba ce tsohuwa ce tono ta kawai suke yi an gane suke furzar da ita amma kuma Allah ya alkawari akwai waɗanda zai na tasa zarata daga ka kawo shubuhar su sun riga sun gano sai su yi maka sai su yi maka raddi Allah shiryar da mu dan haka dai ya qulu al-yawma qawlan wa yarji'u anhu gadan suka ce gashi yau sai ya faɗi abu gobe sai ya ce ba haka ba yau ya ce mu sha giya ko gobe an ce mi kar mu sha an zamu zo sallah jibi kuma an ce kar mu sha ta kwata-kwata kenan kun ga suna ga akwai mi tuka da kuma babu tuka da warwara yau babu tuka da warwara Allah ta'ala ya shar'anta wa mutane taklifi bit tadarruj a hankali yanda za su iya da azumi da aka fallanta musu gari sai aka ga suna shan wuya sai Allah ya mi ya sauko yaƙi da aka ce duk mutum ɗaya je yaƙi mutum na goma Allah ce al'ana kafafa Allah an kuma alim an lafe kun ba'afa yawa da mutum ɗaya zai iya wannan yaƙan goma to amma me sai Allah ya ce ya sauƙaƙa muku akwai masu rauni cikin ku yanzu duk mutum ɗaya zai yaƙi biyu na haka malamai suke cewa duk abin da aka ɗauke shi ko aka yi naskunsa to ko dai daga sauƙi ko daga zuwa ga abin da ya fi shi lada ne an gane ko a ɗauke shi ya koma sauƙi ko kuma a ɗauke shi in ma ka ga ya koma mai wahala to ka tabbata wanda aka mai da kun ya fi mai ya fi nada Allah mun gode ma a bisa ni'imar musulunci kama akhbara kama kama akhbara Allah kamar yadda Allah yake bada labari wa idza baddalna wa idza baddalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar Allah ya ce idan muka sanya wata aya a gurbin wata aya Allah shi ya fi sanin abin da ya saukar sai su ce wannan kaga yake daga wajensa wa an zala ma nan sakh min ayatin aw nusiha fa bayyana wajha al-hikma min an-nasakh bi hadhihi al-aya sai Allah ya bayyana da hikima ta shafewa da wannan aya amma ma'na al-aya amma ma'anan ayan fa qawluhu ma nan sakh min ayatin qira'atu al-amma bi fath an-nun wa sin min an-nasakh da yawa daga cikin qur'a sun karanta ma nan sakh ainar fa'uha to ba za mu dauke wannan ayar ba وقرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين من الإنساخ شي كما ابن عامر الشامي يا كلمة ما ننسخ an gane da dhamma anun da kuma kasra asin wala huwa jahani wannan kiran tana da fiska biyu ahaduhuma an naj'alahu kal mansukhi ɗaya mu sanya shi kamar shafaffe babu an shafe ta an gane wasani na biyu an naj'alahu nuskhatan lahu ko mu sanya wani a madadin shi mu dauke ta mu kawo wata ami a gurbinta ba mu shafe ta kenan duba ko an sanya wata a gurbinta can kuma an shafe ta babu ita to in ma mun yi haka aunun siha ko ainun siha ala qalbika ko mu mantar da ita a zuciyarka wa qala ibn abbas radiyallahu anhu wa natruku ala nan sakhuha wato abla abbas kuma yace mu batta ba mu shafe ta ba kenan ko dai mu dauke ta ko mu batta ba mu shafe ta ba an gane eh wakila nusiha na'muru bi tarkiha to wani kaula an ce nusiha shine mai umarni da abatta an gane yuqalu an saitu shay'a idza amartu bi tarkihi wato ana cewa an saitu shay'a idan ne umarni da barin sa fa yakun naskhul awwal sai ya zamo nan shafewa ta farko da Allah ya ce ma nan sakh din nan ko min raf'il hukmi wa iqamati ghairihi maqamahu shine a dauke hukuncin a kawo wani ami a gurbinsa an gane kuwa wal insa nunsiha din nan kuma ko ya kunu nasikan min gairi iqamati ghairihi maqamahu sai a shafe shi kuma ba a kawo wani ami a gurbin sa ba an gane kuwa wa qara ibn kathir wa abu amr aw nan sa'ha maimakon aw nunsiha da ibn kathir al-makki da abu amr al-basri sun karanta aw nan sa'ha bi fathin nun al-awwal wa sin mahmuzan aynu akhiruha ko mu jinkirtar da ita fala nubaddiluha ba za mu musanya ta ba an gane yuqalu nasa Allahu fi ajali wa ansa Allahu ajala wa fi ma'anahu qawlani cikin ma'anan wannan kira akwai magana biyu ahaduhuma na farko na rafa'u tilawataha mu dauke mi karatunta wa nu'akhiru hukmaha sai mu bar hukuncinta ko kama fi ayatul rajmi kama fi ayatul rajmi kamar da yazo a ayatul rajmi ash-shaykhu wash-shaykha idza zaniya farjumuhuma albatta tsoho da tsohuwa in sun yi zina ku jefe su har su mutu kun ga nan babu mi ayar yanzu amma hukuncin ta mi yana na an gane kun ganan shine yace narfa'u tilawata wa nu'akhiru hukmaha an dauke tilawar amma hukuncin mi yana na shi yasa ba wanda zai inkar rajamu ga wanda ya taba aure yayi zina sai sai sai wanda yake bai san addini ba a addinin musulunci hukuncin yana nan koda tilawar mi ba ba ba ta nan fa ala hadha yakunu an-nasakh al-awwal bi ma'ana raf'i tilawati wal hukm to a wannan sai ya zamo a wannan a bisa haka sai ya zamo annasku na farko shine a dauke tilawa a bar mi a bar hukunci an dauke tilawar amma ga hukunci wal qawlu thani magana ta biyu kala sa'id ibn al-musayyab sa'id dan al-musayyab yake cewa wa ata da ma ata amma ma nusikha min aya amma abin da aka kufo daga ayar ko fa huwa ma qad nazala min al-qur'ani shine abin da ya sako daga alkur'ani minan naskha an gane daga annaskha ne wanda shine kofowa wato shi anan yace aunan sa'aha ainu akhiruha wa natrukuha fil lawhil mahfuz wala tanzil wato yace ko mu jinkirtar da ita mu batta a lawhil mahfuz ba tare da mi mun sako da ita ba kenan dai nan shi yace shine ayat da aka kofota ko wanda ake kofota daga lawhil mahfuz aka wata zuwa qur'ani wata kuma mi a batta an gane shine ma'ana aunan sa'aha din don haka dai ba mu shafe wata aya mu koma mantar da ita a zuciyarka wato ainihin na'ti bi khairi minha ai bima huwa anfa'u lakum wato face mun zo da abin da yafi ta alkhairi ai abin da mi yafi zamuwa mai amfani a gare ku wa ashalu alaikum kuma yafi sauki akan ku wa aktharu li ajrikum kuma yafi tarin lada a gare ku jama'a da in aka yi sallar isha in ka kwanta kafin sallar isha in ka tashi azba ka kara cin abu sai wani ne sai wani daren kuma ba matarka da dare shikenan in dai an yi isha baka tare da matanka ba ka yi bacci to shikenan ka farka da dare babu matanka ta haramta a gare ka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya dawo daga aiki ya gaji da dare ya yi magariba sai ya ce matarsa to ta nemo mar abinci ta fita makwabta ta dawo ta samu ya yi bacci to abinci ya haramta a gare sai wani dare da hantsi ya yi kawai me yanke jiki ya faɗi wuya ta yi wuya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan wakul washabu hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl sanan da ba halin ta ba halin tarewa da iyalai farko sai Allah ya soke wa hilla lakum laylat as-siyami rafasu ila nisa'ikum da da ka iya tarewa da iyalai ka za ku ga to duk hukunci daga sauki zuwa mi sauki kuma larabawa sun saba da shan giya dabu jikinsu rana ɗayan aka ce su bari ba su iya bari ba sai Allah ya ce mi wannan ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذوا منه تتخذوا منه هكنكو تتخذوا منه هكنك تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يقبع الله سوقد da فيهما اثم كبير كو كثير كو ومنافع للناس sannan sai Allah saukar da ya ayyuka gaskiya la taqbulu salata wa antum sukara sai kuma can Allah ya saukar da mi cewar mi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijus min amali shaytan fajtanibuhu kawai ku hakura yanzu an tarbiyantar da ku a hankali a hankali mai hankali ma da wanda ya wannan ya rarrabu da shi ya hakura an gane to da haka sauran da kuka rage ma ba ku daina shan ba yanzu fantahu yawa an bi matakan da za ku iya za ku iya za ku iya hakura to haka shari'a take sauki ne cikin shari'a la anna ayatan khairu min aya wato kenan na atibi khairin minha za mu zo da abin da ya fi muku amfani da sauƙi da girman lada ba wai wata aya tafi wata aya alheri bane kun ji tafsirin malamai li anna kalam Allah wahidun wa kulluhu khair so da zancen Allah ɗaya ne kuma dukkan sa alheri ne aw misliha fil manfa'a ko mu zo da kwatankwacin ta a wajen mai amfani wa thawabi da lada fa kullu ma nusikha ila al-aysar fa huwa ashal fil amal duk abin da aka shafe shi zuwa ga mafi sauki ko to shi yafi sauki a aiki wa ma nusikha ila al-ashaqi ko duk abin da aka shafe shi zuwa ga kuma abin da yake mai wuya fa huwa fi thawabi akthar to yafi lada alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yake cewa shin baka san Allah mai iko ne akan komi ba minan naskhi wa tabdili na daga shafewa ko musanyawa lafzuhu istifham alam ta'lam lafazinsa istifhami ne tambaya ne wa ma'anahu taqrir amma ma'anarsa tabbatarwa ne ai innaka ta'lam ai lalle ka san cewar Allah ne mai iko akan komi to dan haka ai dan yayi nasku me abun a zarge shi alhalimi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'aluna yau duk abin da Allah ya daidai ne ba a tambaya dan me amma ku dole sai an me sai an tambaye ku Allah ya ce alam ta'lam shin baka sani ba anna Allah lahu mulku samawati wal ardh wato Allah shi ke da mulkin samai da ƙasai wa malakum ya ma'ashar al-kufari inda nuzulil azabi min dunillahi mimma siwallah wato sannan ba ku da ya ku taron wato kafirai lokacin da azaba ta sauko muku ba ku da wato ainihin koma bayan Allah min waliyin qaribin wa sadiq wato daga wato makusanci ko wato aboki wala nasir nasu yamna'ukum min al'azabi ko mataimakin da zai katange ku daga mi azabar ubangiji mana in azabar Allah ta zo muku to babu kariya an gane la malja'a wala manja minhu illa ilayhi kenan am turiduna an tas'alu rasulakum an gane am turiduna yani aturiduna shin kuna so ne falmi musila mim dinnan sadar da zance ne shin kuna so ne an tas'alu rasulakum Muhammad sallallahu ku tambayi wato ainihin manzanku Muhammad sallallahu kama su ila Musa min qablu kamar yadda yahuda suka tambayi annabi musa kafin haka sa'alahu qaumuhu arina allaha jahra yawwa shi yasa Allah ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama sai ce faqad sa'alu musa akbar min zalik mi suka ce faqalu arina allaha jahra yawa in har suna cewa a saukar da littafin sukutun daga sama to ai mutanen annabi Musa sun tambaye shi abin da ya fi haka su cewa suka ce a nuna musu Allah su gan shi ido cil da cil an gane amma sai tsawa ta kama su wa man yatabaddal al-kufra bil iman yastabdil al-kufra bil iman duk wanda ya musanya kafirci maimakon imani faqad dalla sawa as-sabil akhta wasat at-tariq an gane to ya tabe a doran hanya wannan ya karkace wa daidai kana kan shari'a ka bar ta ka koma me kan bata wannan ya tabe kana bin tafarkin manzo Allah sallallahu ka sake shi ka koma tafarkin wasu mai matattu kana bin shiriyar Allah ka sake ta ka koma shiriyar da ba ta Allah kaga mutun ya tabe shi yasa mu bi shiriyar Allah mu bi shiriyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu abin da muke kiran ku kenan shi ba ma kiran ku da cewa ku bauta mana ko ku bauta wa malaman mu an gane kuwa sannan ba ma kiran ku zuwa ga cewar ku bi wata dariƙa a'a ku bi tafarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk gaba suka zo an gane duk daga to ka ba asali ka ba al'aslu tushe ka rabu da waɗannan alfar'u din ko da daga wani annabi ne ina ce ɗariƙa daga wani annabi take kai tsaye to ka ba annabin sai ka rabu da wannan ɗariƙar an ga tunda ai ta wata sila ta zo ta wacce silar aha ce ko ba mutawatira ba ce wadda kathirun min ahli kitabi ai tamanna an gane da yawa daga cikin mazuwa littafi sun so ai sun yi buri wa arada kathirun min ahli kitabi min al yahud yau abin da yake nufi da da yawa daga cikin mazuwa littafin nan daga yahudawa lauyar rudduna kuma ya ma'asharar mu'mini ina ma su riddantar da ku ya ko mu'minai min ba'di imanikum bayan imanin ku kufaran ku kasance kafirai hasadan nasbun ala al-masdar ay yahsudunakum hasadan wato suna muku hasada ne kenan hasada dabi'a ce ta me yahudawa yawa da mu ta game mu har akan ce da ita ta mallamai ita me hasada wai ta mallamai malama addini wai da hasada haba jama'a malama addini la yan bagi lahu an gane wa ma yan bagi lahu ba da cewa gare shi ya zama mai me mai hasada yawwa da haka dai suna muku hasada ne min inda anfusihim ay min tilqai anfusihim daga kansu daga kawunan su walam ya'murhum Allah bidhalika Allah bai umarce su da haka ba da hasada ba min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fi at-taurati anna qawla muhammadin sidqun wa dinuhu haqqun wato suna yin wannan ne hasada da fatan su me da ku kafirai bayan mi gaskiya ta bayyana musu a attaura cewar maganar annabi sallallahu gaskiya ne addinin sa gaskiya ne sun san wannan a cikin littafin su na attaura fa'fu fatruku to ku kyale wasfahu wa tajawazu ku yafe fal'afu almahu wato al'afu din nan shine shafewa wal wasfahu al-i'raq الصفح وصفه دنا شيء كود دخي daga barin su hatta yati Allah bi amrihi bi azabihi har sai Allah ya zo da al'amarin sa ai da azabarsa al-qatl was-saby li bani quraiza nan da kisa da bautarwa ta samu da yahudan bani quraiza wal jala wan nafy li bani nadir da kuma tayar da su daga garin su da korar su da ya faru da kabilan bani nadir yahudan bani nadir qala ibn abbas radiyallahu anhuma wannan haka abla dan abbas ya faɗa Allah ta'ala ya ƙara musu yarda ya ƙara musu yarda inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan wato ainihin komi da Allah ta'ala yake cewa
wa aqimus salata wa atuz zakata وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah ta'ala yake cewa wa aqimu salata kuma ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda kuka gabatar wa kawunan ku na alkhairi tajiduhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah mai ganin abinda kuke aikatawa ne wa qalu sannan sun ce la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara to ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko kirista tilka amaniyuhum Allah ce wannan burace buracen su ne kulka ce hatu burhanakum to ku kawo dalilan ku in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya bala ba haka ba man aslama wajhahu lillah duk wanda ya wato ainihin miƙa fuskarsa ga Allah wa huwa muhsin yana mai kyautatawa falahu ajruhu inda rabbi to yana da ladansa a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim sannan babu tsoro tattare da su wala hum yahzanun babu bakin ciki sannan su ba za su yi bakin ciki ba wa qalat li yahudu laysat an-nasara ala shay to yahudu sun ce kiristoti ba sa kan komi wa qalat an-nasara laysat li yahudu ala shay su ma nasara kiristoti sun ce yahuda ba sa kan komi wa hum yatluna al-kitab suna wannan jayayya tsakankanin su alhali suna karanta ne littafi kazalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim kamar haka ne waɗanda ba su sani ba suke faɗan irin maganganun su fallahu yahkumu bainahum yawm al-qiyamah Allah zai yi hukunci tsakankanin su ranar alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka kasance suna sabani cikin sa wa aqimu salata Allah ce ku tsaya da sallah wa atu zakata ku bada zakka wa ma tuqaddimu tuslifu li anfusikum abinda kuka gabatar wa kawunan ku min khairin ta'atin wa amalin salihin wato na da'a da aikin kwarai ta jidu inda Allah to za ku same shi a wajen Allah duk abin da kai zaka same shi a wajen ubangiji ta'ala ranar alkiyama ya maka sakayya inna Allah bima ta'maluna basir lalle Allah mai kallon abin da kuke aikatawa ne wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw yahu ay yahudiyyan an gane wato su yahudawa sun ce ba wanda zai shiga wato aljanna sai bai hude su ma nasara suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai mai sai ba nasare au nasara an gane kenan sun raba wa kansu mi aljanna to wallahi ku yi haƙuri za ku dinna ta cewa ɗariƙa abinda nake ji a gurinsu ne nake faɗa su ma sun raba wa kansu wannan mi aljanna cewa iya su ne za su tafi mi aljanna shi yasa za ka ji sun ce in ka bi ɗariƙa su kuma kun ji na sani ka ƙi kaso ranar aljama sai an ja ka an kai ka ina aljanna to wannan aƙida ce ta kiristoci kuma aƙida ce ta yahuda suka ce layya da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara amma Allah ya ce mi tilka amaniyuhum qala Allah ta'ala tilka amaniyuhum wannan burace burace ne ko fadan buri ko zai ta fada ai ai shahawatuhumul batila wannan sha'awoyin ne na ƙarya allati tamannawna tamannawha ala Allah bighairi alhaqq waɗanda suka mi yi burin su ga Allah babu babu dalili yau su ma waɗannan ɗariƙu ba su da dalili cewar mi in ka bi ɗariƙar ɗariƙun ba kuma da ban ce ɗariƙar wane ba saboda in ka ce min ɗariƙu ne ka ce aka yi faɗa da ni akan ina faɗan ɗariƙun ku ai ban ce ɗariƙar ka ba yau da muka je ƙasan jordan ɗariƙar da suke ba irin na 'yan najeriya ba ne ɗaliban mu yanzu da suke indiya sun ga ɗariƙar da ba irin na najeriya ba ne ba irin ta jordan ba ne in ka je pakistan ɗariƙar su daban bangladesh in ka je ɗariƙar su ne ko ina amma wallahi sunna tafarkin manzon Allah sallallahu duk duniya ka karabe zaka ga iri ɗaya ne amma yanda ake ɗariƙa a nan in ka je ina nan maulidi guda nawa suke suna ya kai goma to da muka je Jordan sun fi goma suke maulidi da na na Fatima da na na Khadija da na na kowa ma maulidi ake mata to in ka je ko ina da irin nasu mai bata amma shirya in ka je ko ina guda nawa ne shi yasa annabi sallallahu da ya tashi jallayi da ya ja layi yace hadha sabilullah wannan miƙaƙƙen tafarkin shine tafarkin Allah da ya za gutsul gutsul gutsul gutsul a gefe ya ce wannan shine tafarkin shaidan shaidanu kuma kowanne wannan gajeren layi annabi ya ce akwai shaidan da yake kira kinan kowace hanyar bata akwai shugaban batan da yake jagora jagoranta amma tafarkin ubangiji in ka bi shi dodar shi kadai ne an gane kuwa da da haka wannan shine gaskiya abinda abinda mutane muke so su gane tafarkin Allah tafarki ne wanda yake babu gaure a ciki amma in ka bi tafarkin da ba na Allah ba ba na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zaka wahala yau zaka sha wuya dan gane yace ka sha wuya qul ya muhammad hatu qul ka ce ya muhammad hatu asluhu atu ne asalin sa atu burhanakum hujjatakum ala ma za'amtu ku kawo hujjar ku a bisa abin da kuke rayawa kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai mi behude ko to ku kawo hujja kun ce ba wanda zai shiga aljanna sai mi kirista ku kawo hujja kun ce kuma ba wanda zai shiga aljanna sai ya bi dariƙar ku ku kawo mi ku kawo hujja addini dan dalili ne dan haka hatu burhanakum in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya cikin abin da kuke faɗa ku kawo dalili ku kawo dalili na alkur'ani da ya sun ko sunna da ya nuna cewar in ba mu baɗa riƙar ku ba ba za mu tafi mi ba aljanna kuma kwalin da ya nuna cewar alkur'ani da sunna in mun baɗa riƙar ku ran lahira an so ba a so ba me ma'ana an so Allah ya so ba a so ba Allah bai so ba sai kun ja kun kai ma aljannar Allah sai ku kawo mana dalili wallahi waɗannan su riƙe addinin su la'iban walahwan wallahi kuma ba abin dariya bane sun riƙe addini wasa kuma suna tabar da mutane yanzu ka je ƙauye ka ga mutum daman baya son sallah mutumin kauye ko sai kuma aka ce to ai yanzu son shehu ya dauke sallah sai kaga ba sa sallah shi yasa wajibin mu ne in mun je karkara mu na musu wa'azi zaka ga yanzu in ka je kauye suna ta manna hoton shehu nan dariƙan na ami a wuyan su yawo shi yasa wajibin mu muna zuwa kauye muna wa'azi in ba za mu iya zuwa ba mu tara kuɗi mu je gidan rediyo suna ji rediyo muna biyan lokaci muna yin wa'azi cewar wannan abun da ake ba daidai ba ne sallah ba wanda za ka rata ya ɗauke maka sallah yau ita sallah kowane hali aka samu kai za a yi sallah don haka sallah ba ta sariya a kan mutum sai hankalinsa ya sariya to amma za a ce in kamar na hoton shehu ka daina sallah ba na manta dawa ta ƙasar nan ko na zo wani hutu ne kara da yawa sai na goni ya mana hoton shehun a kirjin sai in ce wannan fiye ce maganin miyagu ne maganin miyagu ne Allah ta'ala ya sauƙaƙe sun maƙala raddan alaihim sai Allah ya faɗa yana mai musu raddi bala ba haka bayan da sha'ani yake man aslama wajahu ai laisa al'amru kama qalu wato bala ai ba haka yanda suka faɗa din ba haka sha'anin yake ba man aslama wajahahu bal al-hukmu lil-islam wato hukunci na musulunci duk wanda wato wa inna ma yadkhulul jannata man aslama wajahahu sanan kawai wanda ya sallamar da fuskar sa shine zai shiga aljanna lillahi ay akhlasa dinahu lillah wanda ya tsantsana addini ga Allah bai gauraya shi da wani abu ba bai gauraya shi da yahudanci ba bai gauraya shi da kiristanci ba an gane bai gauraya shi da dariƙanci ba wa aslul islam al-istislam wal khudu asalin al'islam shi ne wannan miƙa wuya da risinawa wa khassal wajha na Allah ya keɓanta fiska cewar man aslama wajhahu ko lillah li'annahu idza jada bi wajhihi fi sujudi domin duk wanda ya kyauta da fuskarsa a sujjada lam yabkhal bi sa'ir jawarihi to ba zai iya ruwa da kuma ba zai ruwa da sauran gabbai ba an gane wa huwa muhsin fi amalihi kuma yana mai kyautatawa a aikinsa to falahu ajruhu inda rabbih to waɗannan suna da ladansu a wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim sannan babu tsoro tattare da su lokacin da za su bar duniya wala hum yahzanun sannan ba su bakin cikin abin da za su tarar wa qalat wato ba su tsona abin da za su je su fuskanta kuma ba su bakin cikin abin da za su bari bayan su wa qalat al yahudu yahudu sun ce laysatin nasara ala shay wato kiristoci ba sa kan komi wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay su ma nasara sun ce yahuda ba akan komai suke ba kenan kun ga suna sukan juna ko to kun san me yasa yanzu aran duniya suka mana taron dangi saboda akwai mu da ba mu musulmai cin da juna za su kun gane kuwa yawa ɗan ɗari da kuka ga suna taɓa mu dan akwai mu ne da ba mu su ma a junansu ba su yadda da mi ba su yadda da juna wani haka tsarin yake yawa haka tsarin yake yanzu faɗan ukraine da rusiya ya fito fili ya nuna muku Rusiya kiristoti ne, Ukraine kiristoti ne, amma suna yakan me? Yakan juna wannan cin kansu suke. To, haka ne, in haka kafin zuwa musulunci, Aus da Khazraj mushrikai ne ina suna cin juna ko ba sa ci amma da musulunci ya zo kuma sauran duk kabilun da suke yakan juna yanzu sai suka haɗe kai wa musulmai to haka tsarin yake to su ma yanzu sun fara cin junansu ne sai kowane bangare yake mi batar da juna Allah ya ce wahum yatluna alkitab wa kilal fariqain yaqra'una alkitab to duk bangarori biyun suna karanta littafi kazalika qala alladhina la ya'lamun kamar haka ne waɗanda ba su sani ba suka faɗi yani aba'uhum alladhina madu ma'ana haka iyayensu ma da suka shude suka fara yahudawan cikin suka ce laysatil nasara ala shay nasaran cikin suka ce laysatil yahudu mi ala shay haka suka faɗa misla qawlihim irin maganar sunan da suke faɗa والله يحكم بينهم يوم القيامة يقضي بين بين المحق والمبطل wato Allah zai hukunci tsakanin mai gaskiya wanda ya cancanci gaskiya da wanda yake mai bata fi ma kanu fihi yakhtalifuna min ad-din cikin abin da suka kasance mi suna sabani na mi na addini an gane sai Allah ta'ala yake cewa
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم wannan aya ina so mu saurare ta sosai Allah ta'ala yake cewa waman azlamu mimman mana'a masajid Allah waye zaluncin sa ya kai wanda ya hana wato ainihin masallatayya na Allah ayyuzkara fi hasmuhu an gane da ambaci sunan Allah ciki wa sa'afi kharabiha shi kuma yake aiki na ruguza masallacin ko masallatayyan ula'ika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin waɗannan baya dacewa su shiga masallatayyan ma sai cikin tsoro lahum fi dunya khizyun suna da wato walakantuwa a nan duniya wa lahum fil akhirati azabun azim sannan ranar lahira suna da azaba wacce take mai girma walillahi al-mashriq wal maghrib to mahudar rana da mafadanta na Allah ne fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah kuma duk yanda kuka fuskanta to nan Allah yake inna allaha wasiyun alim wato lalle Allah wato mai yalwa ne kuma masani wa qalu takhadha Allahu walada kuma sun ce Allah ya riki da subhana sarki ya tabbata gare shi ballahu ma fis samawati wal ard ba haka ba abin da ke sammai cikin sammai da kasai nashi ne kullun lahu qanitun dukkan masu da'a ne gare shi badi'us samawati wal ard Allah shine makagin sammai da kasai wa idza qada amran kuma in ya hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun yana cewa da shi ne kawai kasance sai ya kasance wa qala alladhina la ya'lamun sannan waɗanda ba su sani ba sun ce laula yukallimuna Allah ina ma Allah ya magana da mu auta atina aya ko ta aya ta zo mana kazalika qala alladhina min qablihim kamar haka waɗanda suke kafin su suka faɗa misla qawlihim irin maganar su tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun mun yi hakika mun yi bayanin ayoyi saboda mutane masu yaƙini inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wato lalle mun turo ka mai bishara da kuma da gaskiya mai bishara kuma mai gargadi wala tusalu an hisabil jahim sannan ba za a tambaye ka ba dangane da wato anihin yan wuta qawluhu fadin Allah wa man azlamu ai akfaru wa a'ta to waye kai kafirci da kangarewa mimman mana'a masajidallah daga wanda ya hana mi masallatayyar Allah يعني بيت المقدس ومحاربه نينا نفهم بيت المقدس ده مسلاتي ده كيوي ده شي أنغاني قول على سلة ده سكي جكينش أي يذكر فيها اسمه وسعى عمل في خرابها to ya hana ambaci Allah ciki kuma yake aiki wajen rusawa in ka ɗauki wannan ayar da shaklil am dukkan kowane irin masallatayya na Allah wanda ya fi zalunci shine wanda ya hana a ambaci Allah a ciki shi kuma yake aikin rusawa wannan kowane masallaci in kuma ka ɗauki wannan fassara wannan na tana fassara shi ta Abdullahi Abbas cewar wanda ya waye kai zaluncin sa yake wanda yake hana Baitul Maqdis masallacin Qudus ne yanzu a ambaci Allah ya hana mutane sallah kamar da Yahudawa suke karkashin kulawar Amerika ko su hana mutane musulmai sallah a ciki suna cin zarafin su a cikin masallacin amma su sa'afi kharabiya suna aikin rusawa ne rusa masallaci iri biyu ne akwai hissi akwai ma'anawi hissi shine a fili ka zo ka rushe masallacin ma'anawi kuma shine ka shigo da abin da ba addini ba cikin masallacin waɗannan Yahudawa suna yi kiristoci suna yi ‘yan ɗari kuma suna yi an gane masallaci baitullah masallaci ɗaki ne nawa Allah kuma ya ce mai wa'annan masajida lillah falata da Allahi jama'a ahada ɗinnan ta zo na kira kowaye masallaci in an shigawa za a kira to me alaƙar manna idan aka shigar da hoton annabi isa cewar an tsire shi aka sashi a masallaci an yi laifi ko bai ba to da an shigar da wa ahada to daidai yake da a shigar da kowane shehu shi ma ya shiga cikin me a ahada ne shi ma yau ahada ne da haka wa annal masajid lillah fala tad'u ma allahi shigar da wani allah da roƙon wani allah a cikin masallaci to kharabuha ne rusa masallacin ne gane rusa masallaci ne da aka yanda yahuda suke rusa masallacin kudus yanzu ko suke da kuma manufar rusa shi ciwon so suke su yahudantar da gurin su kiristantar da gurin ko to su ma yanzu wanda suke shigar da wani allah cikin masallatai manufar kenan rusa masallacin allah don haka masallatayya na allah ne allah ce an shiga shi kawai za a kira gane kar a kira waninsa a cikinsa Allah da ya shiryar da mu kuna ganin da aka gurbata addini ko ba kwa gani wallahi an gaggauraya shi addinin musulunci tsantsa ya ga kuma ayoyin Allah yana faɗa mana ga abin da Yahudawa suka yi me yasa Allah yake faɗa mana mu guji abin da suka aikata ula'ika waɗannan ma kana lahum ay yadkhulu illa khafin ba ma dacewa su shiga masallatai sai cikin tsoro wa zalika anna baitul maqdis mawdi'u mawdi'u ko kuma mawdi'u hajjin nasara wa mahallu ziyarati yanda sha'ani yake masallacin Qudus gurbi ne na hajji na kiristoci ko da kuma gurin ziyarar su wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abla da abbas Allah kara musu da yake cewa lam yadkhulha yani baitul maqdis ba'da imaratiha rumiyun illa khaifan law ulima bihi laqutil wato bayan an gyara masalla baitul maqdis din nan ko to ba wani bashure da zai shiga face cikin tsoro da an san shi da an kashe shi an gane dan haka Allah ya ce lan fi duniya khiz masu rusa masallatayya na Allah su hana ambaci Allah ko su ambaci wani Allah a ciki suna da khizyun azabun wa hawan anan duniya suna da azaba da walakantuwa wa lahum fil akhirati azabun azim sannan a lahira suna da azaba mai mai girma annar wanda ita ce ta wuta sannan du shawara da masu kuɗi da masu gina masallatai in kana so ya mutu ka ba inda rika kana ba su ya mutu wallahi sun kashe shi ba za su raya shi akan tauhidi ba kuma ba za su iya mai tsabtace shi ba ahli sunna su kaɗai suke raya masallatai ya duk duniya in ka je masallatai ya ahli sunna raya shi ake karantar da mutane addini ake daidai amma in ka je ka du masallatayin da ba na ahli sunna ba wasu suna kiɗa wasu suna tsalle wasu suna casu haka za ka yi ta gani ga kuma abin a youtube in kun bude yau ba shari ake musu ba walillahi mashriq wal maghrib Allah ya shiryar da mu walillahi mashriq wal maghrib wato mafudar rana da mafadanta na Allah ne mulkan wa khalqan mallakarsa ne kuma halittarsa ne fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah yani aina ma tuhawwilu wujuhakum fa thamma ay hunaka wajhullah wato diyan da kuka fuskanta to nan Allah yake wal wajhu sila ka qawli ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha ay illa huwa inna Allah wasi'un ay ghaniyun lalle Allah mai yalwa ne ai mai wadata ne yu'ti min as-si'a yana bayarwa daga yalwa ne alimun masani bi niyatihim da niyyarsu haythu ma sallau wa da'aw wato a inda dukka suka mi duk ma suka yi sallan ko suka yi addu'a وقالوا اتخذ الله ولدا قرأ ابن عامر وقالوا اتخذ الله بغير واو to ibn amir shami maimakon wa qalu takhadallahu walada ya karanta qalu takhadallahu walada ya cire wau kenan wa qala al-akharuna bil waw wa qalu takhadallahu walada kenan nazalat fi yahudil madina wannan ayan ta sako dangane da sha'anin yahudawan madina haisu qalu uzairu ibn allah da suka ce uzairu dan allah ne wa fi nasara najran haisu qalu sannan ta sauko dangane da nasara nan najiran lokacin da suka ce ko yayin da suka ce almasihu ibnullah wato isa dan maryam suka ce dan allah ne wa fi mushrikil arab sannan ta sauko dangane da mushrikan larawa haizu qalu yayin da suka ce almalaikatu banatullah su kuma suka ce mala'iku ƴaƴan allah ne mata to allah ya ce subhanahu nazzaha nafs nazzahu nazzaha wa 'azzama nafsa Allah ce tsarki ya tabbata gare shi ai ya wato tsarkaku kuma ya girmama kansa an ibn abbas radiyallahu anhu ma an nabi sallallahu alaihi qala qala Allah daga abdullah dan abbas Allah ya kara musu yarda daga annabi sallallahu alaihi yace Allah ya ce hadisin qudusi kenan ko kazzaba ibn adam wa lam yakul lahu zalika dan adam ya karyata ni kuma baya dacewa gare shi haka wa shatamani ya zage ni wa lam yakul lahu zalika hakan baya kasancewa gare shi فأما تكذيبه إياي أما قال يتاني دي يكي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان raya wadda yake cewa mi ba zan dawo da shi ba in ya mutu ya diddige kamar yadda da yake a wannan kuma ya mi ya karyata ni wa amma shatmuhu iyaya amma zagina da yake bari ku ji me zagin Allah fa qawluhu li waladun da yake cewa ina da me ina da da fasubhani an attakhidha sahibatan aw walada Allah ya ce tsarki ya tabbata gare ni na riki mata ko kuma na riki da kenan mattakhadha Allah min walad wama kana ma'ahu min ilah aiwa ballahu ma fi samawati wal ardi abidan wa mulkan ba haka ba abinda ke sammai da kasai nasa ne bayinsa ne mulkinsa ne mallakarsa ne kullu lahu qanitun qala mujahid wa ata was-suddi muti'un wato dukkan su masu mi da'a ne da'a dinnan malamai suka ce qanitun al-qunut suka ce akwai am akwai khas duk halittu qanituna ne sun so ba su so ba akwai kuma wanda suke kunuti na khas shine wanda bayi mu'mine suke wa Allah ta'ala Allah ya ce badi'us samawati wal ard ay mubdi'uha wato Allah shine makajin samai da kasai wa munshi'uha wato wanda ya kirkire su min gairi misalin sabaqa ba tare da wani misali da ya gabata ba wa idza qada amran ay qaddarahu sannan Allah ya kaddara wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sannan kawai yana ce da shi kasance ne sai wannan abu ya ce ya kasance an gane wallahi wata waƙar mushrikai din nan suna cewa shehun su ne mai kun fayakun kai kalmomi fa suna yi ba wato abun fa ana yi fa sai ka rasa hankalin mutum ma yana jikinsa ko yake yi ko ya zare ko ya ɗiba wiwi ko ya haɗa da abubuwa ne ya haɗa da kayan ƙari so da sai ka ga mutum ba hayyacinsa kalmomin da yake faɗa ba ba a cikin hayyaci za ka ga duk kwanaki da aka yi alhamdulillah yanzu ko ya ɓata ko ya halaka wannan ko ba taka lafiya ba akwai wani mai kalmomin kafirci wanda aka nama suke ta neman sa ɗin dan dogare ne kowa yanzu da duk sun ɓaɓɓata wasu haka za ka kalmomi da mutum yake amma kuma wanda suke zaune da su sun ce wasu mashaya ne yawa Allah ta'ala ya shiryar da mu jama'a Allah ya tsare mu daga sharrin ɗariƙun nan qara ibn amir kun fa yakun bi nasbin nuni kun fa yakuna kenan haka ibn amir ya karanta fi fi jami'il mawadi illa fi ali imran duk wani guri da kun fa yakun ta zo yana karantawa kun fa yakuna maimakon kun fa yakunu an gane sai dai a Ali Imran kun fayakun alhaqqu min rabbika a ta hamsin da tara zuwa ta mi sittin kenan yana don nan wa fi suratul an'am haka suratul an'am kun fayakun qawluhu alhaqqa aya ta 73 nan yana karanta kun fayakunu din wa inna ma nasabaha sani kawai yayi nasabar ta ne li anna jawab al-amr bil fa yakunu mansuban domin amsa ta fa'un jawabul amr kenan da aka yi shi da fa yakan zama mai nasaba wa faqahu al-kisa'i fi an-nahl kisa'i ya dace da ibn amir din a suratul nahl daga wato fadin Allah inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun nan kisa'i ma karanta fayakuna kamar da ibn amir ya karanta wa yasin haka suratu yasin ma ya dace da shi a fadin Allah inna ma amru idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakuna haka kisa'i ya karanta kamar da ibn amir ya karanta wa qara al-akharuna bil raf'i sauran qurra kuma suna karanta mi da rufa kun fayakunu ala ma'ana fa huwa yakun a bisa ma'anan mi sai ya kasance din وقال الذين لا يعلمون قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود wato ablada abbas ya ce yahudawa ma'ana ana shine yahudawa sun ce laula halla ina ma yukallimuna Allahu iyanan bi annaka rasulu wato Allah ya mana magana ido da ido cewar kai manzansa ne ku ji wani batu dan Allah wani annabi Allah ya taba yau haka to me yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ba su sanyin imani ne wa kullu ma fil qur'ani laula duk wata laula ta alqur'ani fa huwa bi ma'ana halla an gane tana daukan ma'anan halla ina ma illa wahidan sai guri daya kun ga da kuna da littafin nan sai a muku jarabawa wata nan a ce ina ne gurin wa huwa qawlu shine fadin Allah falawla annahu kana min almusabbihin ma'anahu falaw lam yakun ba dan ya kasance ba nan ba halla bane ba an gane kuwa aw ta'tina aya dan haka dai sun ce ina Yahuda sun ce ina ma Allah ya mana magana cil da cilcewa kai manzonsa ne ko kuma ka zo mana ko wata aya ta zo mana dalalatun wani dalili wa alamatun da wata alama ala sidqika a bisa gaskiyar ka fi di'aikan nubuwa a wato ainihin iddi'ai da kake ikrari na annabta qala Allah ta'ala sai Allah yake cewa kadhalika qala alladhina min qablihim ay kuffarul umamil khaliya kamar haka ne al'ummatayya da suka wofinta suka shuɗe suka faɗa misla ƙaunihim irin wannan maganar tasu ɗin cewar ba za su yi imani ba sai in Allah ne ya faɗa suka gan shi cilla cile ce kai manzo ne na gaskiya ta sha ba hat kulubuhum ai ashbaha ba'du a ba'dan fil kufri wal qaswa wato zukatansu ai sun yi kama da juna cikin kafirci da kaikashewa wa talabil muhali da neman abin da ba mai yiwa bane qad bayyana kuma abin da yasa ba zai yi ba saboda in an yi haka ma ba su yi imani ba an gane yau in an yi hakan ma ba imanin za su yi ba ai kawai mutum ne kamar mi ba zai abu sai ce in kai kaza sai na yi sai ka yi kaza ne kuma in kai kaza ma mi ba zai yi ba qad bayyana al-ayati liqaumi yuqinun Allah ce hakika mun bayyanar da ayoyi ga mutane ne masu mi masu yaqini ba irin ku masu taurin kai ba an gane inna arsalnaka bil haqqi ay bis sidqi Allah ce hakika mun turo ka da gaskiya bashiran ay mubashiran li awliya'i kana mai bishara ga waliyaina wa ahli ta'ati bis thawabil karim da ma'abota da'ata da lada mai girma wa nadhiran ay munziran mai gargadi kuma mukhawifan li a'da'i mai tsolutarwa ga wato makiyana wa ahli ma'siyati da ma'abota saba mun bil azabil alim da azaba mai radadi qara'a nafi'un wa yaqub wato da nafi'u dan madina da yaqub dan basra sun karanta wala tas'al 'ala an-nahyi kada kai tambaya an gane wa qala al-akharuna wala tus'alu bil raf'i 'ala an-nafi korewa ne ba za a tambaye ka ba bi ma'ana walasta bi mas'ulin anhum ai kai ba za a tambaye ka dangane da su ba kamar qala Allah ta'ala fa inna ma alayka al-balagh wallahu basirun bil ibad dan haka dai wala tas'al an ashabil jahim kada ka yi tambaya dangane da ‘yan wuta ko kuma wala tus'alu an ashabil jahim ba za a tambaye ka dangane da mi da ‘yan wuta ba wal jahim mu'azzamun nar wato jahim shine mi yawancin wuta wato mafi akasarin da an gane anan kuma za mu tsaya insha Allah ta'ala gobe sai mu dora waɗannan ayoyi ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da abin da muke karantawa wallahi muna wannan karatu ba wai dan mu bakanta wani rai ba ko dan mu dadada wani saboda gaskiya ce haka take an gane shirya kuma ɗaya ce tafarkin shirya kuma mai guda ɗaya ne kuma wallahi muna tausaya al'ummar wahalin da ta samu mai kanta yawa yanda aka jirkitar da addini da annabi musa ya zo da shi yahudawa suka jirkita shi ko da addini da annabi isa ya zo da shi kun ga ma yanzu a hankali ana jirkitar da addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dole mutane malamai sai sun fito sun faɗa wa mai mutane gaskiyar hakikanin addinin musulunci tsoron mai zargi kuma mai ya fita a ransu an gane yau da haka mu muna faɗan abin da wallahi muka yi imani da shi ne kuma muke fatan mu haɗu wajen Allah mu haɗu har a gaban Allah da shi Allah dakar da mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah